sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan, dayar fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman sunna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya, tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin. Kamar yadda darar fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darun fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darun fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darun fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darun fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin har ila yau darul fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faza ko kuma e-naira don sauwaƙawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul tsarin sikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin fikiri ta kuce domin yaɗa suna.
da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah na maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a yau maraicin juma'a babbar rana wadda watakila ita ce rana ta juma'a ta karshe a cikin watan ramadan na wannan shekara idan kuma Allah ya so mu da rahama zai ba mu bonus juma'a mai zuwa sai ta zama talatin ga watan ramadan 1444 yau muna sha uku ko sha hudu ga watan April shekara sha hudu ga watan April yau dai ba ni azumi buga ba sai dai ku 2023 yau mun cimma matsaya insha Allah da sauran yan uwa za mu rufe tafsiri 26 ga wata ga kun ji daɗi ba za mu rufe 26 ga wata ranar litinin kenan ko? kuma insha Allah ranar talata za mu yi babbar gayya inda Dr. Jabir Sani mai hula zai gabatar da muhazara a wannan wanda zai shugabanci zama shine Dr. Sani Abdullahi akwai malamai daban-daban da za su yi taliki cikin su har da Sheikh Idris Garba da Liman Abu Huraira Muhammad da sauran malaman da Allah zai ba su iko halartuwa don haka 27 ma tana nan kar ku damu kuna sauran shi ashirin da bakwai to za a yi muhabara ashirin da akwai tambayoyi za mu soma da su saboda muhimmancin su akwai tambayoyi na mata da suka zo game da jinin al'ada da yake ɗaukewa a wayannan kwanuka ko yanzu ina so in ba da ƙa'ida ga mamma wadda mace ba ta buƙatar ta koma tambaya duk lokacin da jini ya zo ana tsakiyar rana daga keto alfijir zuwa faduwar rana wannan azumin babu shi kun babu kamun baki yanzu ba muna karfe biyar da minti ashirin ba to inda jini zai zo mace ba ta da azumin yau ko ba ta da kamun baki za ta ci abincin ta ba wanda ya sa cin kamun baki kamar matafiyi ne ya sha ruwa kan hanya ya iso gida yanzu sai mu ce kama baki babu saboda yinin gaba ɗaya ba wa ranar azumi bace gare shi to wannan baya da rikici inda suke samun rikici shine idan ya ɗauke da asuba kafin asuba bayan asuba ba su yi saurin hamowa da wuri ba to nan ma ina so in ba da ƙa'ida idan lokacin ɗaukewar jinin mace wajibi ne ga sahur ta bincika ya ɗauke ko bai ɗauke ba domin da ta san ya ɗauke za ta kwanda ne a azumi rawan ta samu yin sauko ba ta samu yi ba ta samu yin wanka ko ba ta samu yi ba tana samun wannan azumi ina fata an fahimta idan ta manta ba ta bincika ba aka wayi gari ma'ana aka yi sallar asuba alfijir ya keto sannan ta duba ta ga ya ɗauke to ba ta da azumi wannan rana don ba ta kwanda biya ba sannan ba ta cin abinci don wajibi ne ta yi azumi duk da ba ta iya yi amma azumin ya haukanta don haka za ta kama baki misali mun waye gari yau juma'a sai karfe goma mace ta tashi baccin safe ko da ta je sai ta duba ta ga jini ya ɗauke yaushe ya ɗauke ba ta sani ba amma alama na nuna cewa ya ɗauke tun kafin alfijir to azumi ya haukanta amma kuma babu shi don ba ta kwana da niyya ba ta kwanda tsarki cikin rashin sani To, amma idan ta tabbata lallai ko da aka yi alfijir jini na nan, sai karfe shida, shida da rabi, bakwai, goma sannan ya ɗauke, babu azumi, babu kamun baki. Zan mai sannan bayani saboda tambayoyin na da yawa kuma na fahimci yana rikita mata. Idan jini ya ɗauke ma mace kafin alfijir, kuma ta sani, ta ƙudurta za ta yi azumi, to ko ba ta yi wanka ba azumin ta yayi, in ya so daga baya ta yi wanka. bayan an yi sallah asuba ta je ta yi wanka ta yi sallah amma dai ta kwanda niyya ko da alfijir ke to tana da niyya idan ya ɗauke kafin alfijir ba ta sani ba sai daga baya ta sani kuma ta san cewa kafin alfijir ya ɗauke to fa wannan azumi ya zama wajibi a kanta sannan ba ta da shi don ba ta kwana da niyya ba ma'ana dai za ta yi kamun baki kuma ba za ta lisa fa wannan ranar ba amma tana da ladan azumi saboda Allah ne ya sata. idan ya ɗauke bayan alfijir ko da bayan alfijir da minti ɗaya ne ko da za a yi kiran alfijir kafinsa da minti biyar ta je ta duba ta ga bai ɗauke ba bayan alfijir da minti biyar ta sake duba ta ga ya ɗauke babu kamun baki babu azumi don wannan yinin bai zama wajibi gare ta ba ina fata an fahimta to sai tambayoyi game da lailatul qadar musamman game da alamominta lokaci ne na ai wannan tambaya Lailatul Qadar dare ne guda da Allah ya ba mu bonus cikin rayuwarmu. Duk tsawon rayuwarka wadda Allah fiye ya wadda kake yi wani abu, da zero zuwa shekara tamanin da uku. Duk wanda Allah ya ba shekara tamanin da uku, ai ya masa jinkiri ko? To kaga baka ibada sadda aka haife ka, har zuwa shekara uku, hudu, bakwai, goma, har sha biyu don ko kayi. Ba baligi kake baka da littafi. sai dai a ba iyayen da suka maka tarbiyya da to mu kaddara daga shekara goma sha uku ka balaga ka samu tamanin da uku kana ta ibada nawa kenan shekara casa'in da shidda to duk a daren lailatul qadar in kai abu guda ranan nan guda in kan raya ta sai daidai da wannan tsawon rayuwarka don darajar wannan dare Allah ya saukar da sura mai zaman kanta alqur'ani sunanta suratul qadar don haka Allah ya bata suna suratul qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar me ake nufi da lailatul qadar alqadar shine daraja daren daraja shi yasa ɗan boko na cewa ta power night wato dare mai ƙarfi dare mai muhimmanci ko kuma lailatul qadri ranar da ake kaddara abubuwa domin Allah yana da kaddara ta duniya gaba ɗaya shekara dubu hamsin kafin halicce mu ya hukunta abin da za mu yi kuma ya rubuta sannan yana da ƙaddara ta kowane ɗan adam lokacin da kake cikin ciki za a umarci mala'ika ya rubuta ƙaddararka sannan yana da ƙaddara ta shekara-shekara to ita ce ke dare lailatul qadr shi yasa da Allah ya kira ta dare mai albarka a tayar inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sai fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursali kenan a daren lailatul qadr za a rubuta wa zai mutu kahin baɗi wa zai ciwo kafin baɗi wa zai arziki kafin baɗi wa zai aure kafin baɗi komai daren lailatul qadr ake rubuta za ka ake kiranta lailatul qadri ko kuma lailatul qadr alqadr nan wata rashin takura da kunta tashi takaitaccen dare mai tarin albarka duka yana cikin manonin lailatul qadr lailatul qadr tana da alamomi amma akwai waɗanda mutane ke raya wanda ba gaskiya ba ne nan ƙasar hausa da an aza lailatul qadr wani abu ne ake gani wani ce wallahi na ganta shun na ga wucewarta wata ma ta shanya daddawa mage ta zo tana ci ta ce ta a bakki lailatul qadr ta ɗauka lailatul qadr ce ta bayyana gari akwai masu cewa karnuka ba su haushi a daren lailatul qadari ba wani nassin da yake haka ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya inganta cewa ana gane ta bayan wucewarta kuma takan dauro a gane ta lokacin da take faruwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna tatlu yawma idin la shu'a idan lailatul qadari ta zo za a wayi gari rana ba ta da fatse-fatse rana za ta yi fau ba abin da zai kare ta babu gajimaye kaga sai ta wuce za a ga wannan sannan ya ce an gwada mini ita ina sujuda cikin laka kaga kenan yin ruwan sama a wannan daren alama ce ta lailatul qadr sannan daga cikin alamar ta lokacin take aukuwa shine al-i'tidal fil bi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu uritu uritu lailatul qadri thumma nasituha وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة an gwada mini lailatul qadri an faɗa mini ranar kaza ne amma ko sai aka mantar da ni tun ba faɗa muku ba amma dai ku neme ta a goman ƙarshe sai ce dare ne sakakke mai kyau mara zafi mara sanyi don haka i'tidalul jaw ka samu wato yanayi ya zama matsakaici zafi bai yawa ba sanyi bai yawa ba iska mai daɗi yana kaɗawa to wannan alama ce ta lailatul qadr ce wace rana ce lailatul qadr akwai sabin da ya rantse da Allah tana cikin dararen shekara sai muka ce radiyallahu anka baka kara mana ilimi ai mun san cikin shekara take kawai dama wanda ya ce mana cikin azumi take kaga ya dan rage mana wahala ko to annabi sallallahu ya rage mana wahala don ya kai ta goma karshe wannan garba ciki ya ƙara rage mana ya sa ta dararen witiri daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 kuma mafi ƙarfin magana ita ce yawo take idan an yi ta 21 ba na baɗi kila ashirin da tara za a yi wata shekara ashirin da uku kun fahimta yawo take don haka me yasa aka ɓoye ta hikima ce ta ubangiji don ya samu dukufa mu yi iba inda za mu gane daren dare guda ne duk kowa sai ya shafe in na san na tsaye shi ba sai in huta ba ba ana so ka ci gaba da ibada kuma ana so ka girmama dararen ramadana gaba ɗaya sannan ka kauce masa abin Allah a ciki ranar da lailatul qadarin ta samu ka samu wannan falalar ranar da ba ita bace kuma ka samu falalar kayi ibada a takaice wannan shine abin da zamu faɗa game da lailatul qadr to akwai wata tambaya kuma mai muhimmanci da ita ma ana maimaita ta saboda bana ta dace da yanayin da muke shine maganar haɗuwar idi da juma'a akwai yiwuwar bana mu yi sallar idi ranar juma'a da mai rana ya ta yau juma'a 29 talatin ga wata to kaga idan an ga wata ran alhamis yaushe za mu yi idi juma'a idan ba a gani ba mun samu bonus za mu yi azumin mu mu yi juma'an mu mu yi tarawihin daren juma'a sannan mu waye gari asabar da Allah ka sa mu samu wannan na ta son haka wanda kuma yunwa ta ishe su ce ba amin ba ba ruwana ni dadinta da ke to idan aka yi idi ranar juma'a duka biyun wajibi ne ko ko guda an wajibi idan guda an wajibi wani an wajibi idan na yi idi na ƙi zuwa juma'a sai na yi azhar ko ba zan yi ba to wannan matsala duk da tana da faɗi mai yawa na ɗauko sharhin da na yi wa iziya amma sabon bugu wanda bai ba a buga Allah ya kawo wani mai himma irin ta sarkin musulmi da ya buga shi bugun farko ya buga wannan bugu na biyu mujallabi biyu ne ko ni shafi ɗari bakwai ne da ya wuce wancan zaka in kana da tsohon bugu ba za ka samu wannan matsala a ciki ba wannan sabon bugu ne mai ƙarin sama da shafi ɗari hudu don haka ya fi wancan kuma yana na ana fassarawa da turanci to zan karanta muku amma ba komai zan don bayani yana da tsawo sosai amma zan bibi matsalar don ku fahimci yadda take saboda duk shekara aka zo irin haka jum'a da idi za su haɗu to za ka ji malamai sun yi maganganu daban-daban ina so ku ji duk abin da magabata suka faɗa da nassoshin da ke akai da kuma menene matsaya. Da farko dai maganganu hudu malamai suke akan wannan matsala. Idan Idi ta zo ranar Juma'a, magana ta farko ita ce magana Imam Abu Hanifa da Imam Malik cewa Jum'a ta wajaba kuma dole a yi Idi. Za a yi Idi za a yi Jum'a kuma ba wanda ya faɗi. Wannan shi ne ƙaunin wa Imam Abu Hanifa da Imam Malik. Na biyu suka ce zuwa Jum'a ya faɗi sai dai a ya zahar. Idan kai idi ba sai ka taho Jum'a ba, amma ka ya zahar. Wannan ita ce mazaba Sayyidina Umar, ita ce mazaba Sayyidina Ibn Umar, ita ce mazaba Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ita ce mazaba Imam Ahmad. amma imam Muhammad ya ƙara bayani a nan ya ce liman dole ya kai masallaci saboda ne saboda a kodan da ba su samu idi ba don haka su wajibi ne su yi jum'a wanda ya samu idi shi ne ba wajibi sannan akwai wanda ya yi idin kuma yana so ya jum'a don ba hanawa aka yi rangwame ne aka yi ƙauli na farko da idi da jum'a duk wajibi ne ko ba mai faduwa mazhaban wa Abu Hanifa da Malik kauli na biyu in aka yi idi ba sai ka dawo Juma'a bai azhar in kana so amma liman ya zo masallaci kaulin sayyidina Umar da sayyidina Abdullah da Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib kuma mazhaban wa Imam Ahmad bin Hanbal kauli na uku suka ce babu Juma'a ga liman babu ta gamamu amma ayi azhar hadda liman ba sai ya zo ba wannan kaulin an jingira shi ga Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Abbas kauli na hudu idan aka yi idi babu jum'a babu azhar babu jum'a babu azhar an jingina wannan magana ga malamai biyu cikin magabata Abdullahi bin Zubair cikin sahabbai kanana da Atawu ibn Abi Rabah babban malamin tabi'un a Makka wannan ku shine kaulin Imam Sha'abi da Ibrahim an-Nakhai kauli na biyar dan birni ya zo masallaci yayi Juma'a ko da an yi idi mutanen ƙauye masu nisa su yi zama su can su yi azhar inda babu Juma'a kauli ne muka samu to gafarta malam daga ciki daga ina kuka samu waɗannan maganganu daga hujjoji na shari'a ƙauli da farko suka ce da jum'a da idi kowane dole a yi abinda suka ce saboda ayar ƙur'ani ta tabbatar da jum'a hadisai sun tabbatar da wajabcinta da idi da jum'a kowane wajibi ne guda bai kada guda wanda ya fi kama da a ce ba su san ko kuma ilimin rangwame daga manzo Allah sasu mai zaure su ba ibn al-ruzdi ya dogon magana a kai ina ga ba sai mun karanta ta ba amma dai kamar yadda muka ce wannan shine kaulin Abu Hanifa da kuma Imam Malik cewa ko an yi idi ran Juma'a dole kowa ya taho Juma'a. Kauli na biyu cewa duk wanda ya zo idi Juma'a ta faɗi gare shi sai dai ya tsaya unguwarsu ya azhar. Wannan an ruwaito shi da Imam Ahmad kuma shi ne zaɓin Ibn Taymiyyah. Abinda hujjarsu akwai hadisin Iyas Ibn Abi Ramla Ash-Shami wanda yake na zo wurin mu'awai ibn abi sufyan radiyallahu anhu na isko yana tambayar zaid ibn arqam kun ga sahabi yana tambayar sahabi abinda shi bai da ilimi akai ko kuma ba ai gaban shi ba yace a shahidta ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini tama fi yawmin yake ce zaid ibn arqam ka taba halarta idi biyu sun haɗu rana guda tare da manzon Allah ma'ana da juma'a da idi qala na'am قال فكيف صنعت يا النبي قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي yace manzo Allah ya yi idi sannan ya yi rangwame ga juma'a yace wanda ke so ya taho ya yi mana wanda bai so ya tsaya san gida ya ba akwai hadisi Abu Hurairah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce kad ijtama'a fi yawmikum hadha idani yau an samu idi biyu juma idi da kuma idi faman sha'a ajza'ahu min al-jum'ati wa inna mujammi'u wanda yaso idin nan ya wadatar da shi daga juma'a amma mu za mu yi juma'a wannan hadisi bai kai wancan karfi ba sai kauli na uku cewa juma'a ta faɗi ba wanda zai yi ta hadda liman a rufe masallatai na juma'a a yi sallolin azahar yanzu kamar nan masallacin juma'a ake bude wannan azahar kan cin haraba ake to ako ba haraba wannan a rufe ba a yi suka kafa hujja da hadisi a tsabu da abin raba wanda abu dawud ya rawaito ya ce ibn zubair ya yi mana sallah wata ranar idi ranar juma'a ne da safe da muka fito juma'a sai bai fito ba kun san sarki daman kofar gidansa masallacin juma'a yake yadda kuka ganin nan a ƙauyuka haka yake tun asali duk sarki da har a birane ma yanzu ko kofar gidansa masallacin juma'a yake to sai suka fito juma'a sai ibnu zubair bai fito ba yace sai muka yi sallar bu guda guda sallar guda guda juma'a za su yi ko azhar to ku hakuri ku tada janareta in ba in batan mun ɗauka za ta wuce haka cajin ta bai isa ba kenan to muka ce a tsawon da abin rabah ya ba da labari inda zubair ya yi ibi ya fitowa juma'a ko ya ce wa kanin da abbasin bin ta'if lokacin da aka yi haka ibn abbas zai maka yana ta'if falamma qadima zakarna zalika law fa qala asaba sunna da ibn abbas ya zo muka ce kaji kaji ibn zubair bai fito muka yi juma'a baran idi sai ce yayi daidai da sunna kenan anan suna ganin da yi jum'a ba azhar ce kuma yayi daidai da sunna ba haka daidai yake da aiki alaihi sallallahu alaihi wasallam kauli na hudu kauli na hudu shine malaman da ke cewa da jum'a da azhar duk sun faɗi inda an yi idi ranar juma'a kuma ba sai an yi azhar ba wannan kaulin an jingina ma ibnu zubair shi ga alama saboda wancan abin da ya faru haka an jingina shi ga ata ibnu abi rabah ga abin da ibnu abdul bar ya faɗi a cikin shirin muwadda yace fa zaba ata ibnu abi rabah ila anna shuhud al-eid yawm al-jum'ah yujzi'u an al-jum'ah idha salla ba'da rak'atayn ala tariq idan aka yi idi aka sallama sai ka tashi ka yi wasu raka'a biyu ko kuma liman yi wasu raka'a biyu da sunan cewa yanzu an gama idi yanzu an yi me an yi juma'a wa ruwaya anhu aidan annahu yujzihi wa illam yusalli ghayra salatil id amma ruwaya afa ibnu abi rabah ya ce ko ma ba a mai da jum'ar ba idi kadai ta isa wala salata ba da salatil id hatta dan nan ba a kubo ta sallah sai la'asar kenan azhur ta yi ne ta faɗi ya ce wa hukiya zalika an ibn zubair wannan maganar ma an rawaito daga ibn zubair wa hadha al-qawl mahjur yace wannan kauli abin kaurace ma ba karɓaɓɓen kauli bane cewa idan idi ta haɗu da juma'a ba juma'a ba azhar idi kaɗai ta isa yace la'anna Allah azza wa jalla tarada salat al-jum'ah fi yawm al-jum'ah domin Allah ya faranta sallar juma'a a ranar juma'a ala kulli man fil amsari min albalighin az-zukur al-haram ga duk waɗanda a ƴan birni baligai mazaje iya ba wai amma lam yakun bi hadhihi sifati fa farduhu az-zuhr fi waqtiha fardan mutlaq wanda bai cika waɗannan sharuɗa ba kamar yanzu nan ba namiji bane mace ce ko ba ɗa bane bawa ne ko ba baligi bane yaro ne ko ba mazauni bane matafi ne farilla sai take yayi azhar a lokacinta yace lan yahtassa bi yawm idin min ghairi ba abin da ya bambanta iri da wanda ba idi ya ci gaba da magana har yake ta laysa fihi fi hadith az-zubair bayanu annahu sallama salatan idi rak'atayn lil-jum'a yace to ai bayanin ibn zubair bai nuna ya fito da yayi idi ya tashi ya koma wasu raka'a biyu na azhar ko na jum'a bai wannan wa ayyul amrayn kana fa inna dhalika amrun matrukun ma'dud yace duk yadda ta kasance dai wannan kauli ne abin yasuwa ba abin sauraro yace لأن الفردين إذا اجتمعا وإن كان لم يسلم على صلاة العيد غير حتى العصر فإن الأصول الأصول كلها تشرب باستفاد هذا إن كتب ابن الزبير tun da ya yi idi bai koma hituwa ba sai la'asar ma'ana gaba ɗaya ko da azar ya ce to فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول بالتواصل القرآني للسنة سنة تبت دون القول فاسدي ما مغانا تشكي لأن الفردين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف يسقط فرض لسنة حضرت في يومه yace wajibi biyu in sun kaɗu guda bai faɗuwa to ina ga wajibi a ce suna ta kore shi domin a malikiya sallar idi tana cikin sunnoni ne muakkade ba wajibi ba ce yace hada ma la yashukku fi fasadi yu famin wannan duk mai fahimta baya shakku cewa magana ce batacciya wa in kana sallama al-fitr rak'atayn lil-jum'a faqad sallal jum'ata fi ghayri waqtiha inda aktharin in kuma kace a'a bayan da yayi idi yayi wasu raka'a biyu na jum'a a wannan lokacin yace to yayi jum'a ga lokacin da ba nata ba a gurin mafi yawan mutane kaga ba dukkan malamai suka ce ba a juma'a da wuri ba amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan ce ba a juma'a da wuri saboda me saboda sau ɗaya ne annabi yake da wuri to kaga ba a ɗaukar wannan abar duk sauran rayuwarsa da yake ta lokacin azhar illa an da haza mawdu'un qad ikhtalafa fihi sama yace amma nan magana yaushe ake juma'a balai ka ce bayan idi ya kawo juma'a a wannan lokacin da hantsi yace wuri ne da magabatan sun sabani فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار وأنها صلاة عيد وقد مضى القول في ذلك في باب ابن الشهاب عن عروة وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر وعلى هذا فقهاء الأنصار يتتوسم على ميكا أن سنت في أكن شيوا جمعة تنا فاراواني دوري دهانسي دومين كمر إيد شي yace mun yi bayanin wannan a baya amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa lokacin jima'a shine lokacin azhar wa ala hadha fuqa wal amsal malamai na birane akan sannan ce wa amma al qawl al awwal anna al jum'ata tasqutu bil eid magana masu cewa jum'a ta faɗi idan an yi idi wala tusalla zuhuran wala jum'atan kuma ba za a yi azzur ba ba za a yi jum'a ba rufe masallatai yace fa qaulun bayyinul fasad wannan kauli bayyanan bayyane ki ta batacce ne wa zahirul khata bayyane ki ta kuskure ne matrukun mahjurun la yu'arraju alayhi bararran magana ce kauratacciya ba a koma kanta لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولن يخص يوم عيد من غيره يكفي أما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر فسي بيان انت دليلين da suka zo ba su nuna juma'a da azhar sun faɗi ba amma malamai sun musu fassara na farko an tasquta al-jum'atu an ahli al-misr wa ghairi musalluna zuwa yan birni wayanda ba wahala gare su sun yi idi su komo su juma'a su su amma mutanen kauye in kace su koma kauyukan su su koma dawa in an juma'a a juma'a da yawa wanda ya zauna kauye sa akwai wahala kamar ni da yake na ga muku ni ba kauye ne a kauyen mu ina jin ba a rasa tun da anguwa kamar hamsin wanda ke zuwa idi akwai wadda tun in dai kasa zaka tafi kana awa guda kafin ka kai wanda ya san garin mu gidan karma sabon gari ta bakin titi akwai ƙauyuka irin su ranganda gundunka gundunga akwai maici da kainuwa akwai tungan madubu akwai wurare masu nisa wa'inda idan mutum ya zo ya idi kusan awa guda zai na kuma ka ce koma awa guda ya dawo ya yi juma'a akwai wahala ko babu ya ce to sai malamai suka ce wannan ake na biyu ya ce annan rukusata inna ma waradat fi zalika li ahli al-badiya wa man la tajibu al-jum'a ta kaga dai kusan wancan kauli ke sai ce walaysa fihi dalilun ala suqut al-jum'a wannan bai nuna jum'a ta fadi ba inna ma fihi dalilun ala anna rakhasa fi shuhudiha yayi rangwame ga azo wa ahsanu ma yuta'awwal fi dhalika anna al-adhana rukhisa bihi man lam tajib al-jum'a alayhi min shay'in dhalika kenan kawai an ce ba sai an taho bane amma za a yi sallar da ita awwa ga madadin ta daman jum'a madadin me ce to idan jum'a ta fadi me za a yi sannan ci gaba da bayani mai tsawo sannan can gaba ya kawo kauli na biyar cewa tasqutul jum'atu an ahli al-awali al-ba'idin al-mudun jum'a ta faɗi ga mutanen ƙauyuka masu nisa da birni yace wa hadha qawlu usman radiyallahu anhu wannan shine kauli sayyidina usman gashin a sahih al-bukhari hadisin zuhri yace haddathani abu ubayd mawla ibn azhar أنه شهد شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مولى بن أزهر يتي ياي صلى عيد رانا لا يتعرف سيدنا عمر فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس. har ya kai ga cewa sannan ya yi sallah tare da Usman ibn Affan fa kana zalika yawm al-jum'a sai aka yi daidai idin na ran jum'a ne fa salla qabla al-khutbati ثم خطب وقال أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه إيدان سيدنا عثمان بايا إيدي في هدبة يتي جماعة يو ألا يحلمك إيدي بيو فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل الأوالي فلينتظر متعنى قويكا إن سنة سنصيوا سجرا جمعة سجرا ومن أحب أن يرجع فقد أذنتنا wanda ke so ya koma kauye suna masa izini ma'ana ba sai ya dawo ba me zai yi kenan أبو أبيد يتقى بدا السيارة ثم شهدت مع علي ابن أبي طالب فصلى قبل الخطبة يتقى بدا بعد بيت وهذا أقدم الأقوال صحة عن الصحابة وأصحابها دشكين قول لك أنه قداب يبدأ بك جيرو ابن تيمية كما قال أنا يتي أقدم الأقوال صحة وأن يتقومي زمان إن قلتت يم قنا دلتيادة الصحابة وأصحابها مقتهي إن قلتش ولا يعرف لعثمان رضي الله عنه مخالف في ذلك أو معترض من السارة رضي الله عنه سنة سيدنا عثمان يوانا فتوى أولي إيدي بأسامو صحابي قرار يتشكاي كريم ما لمن سنة هجة دولنا سبو دا صحابي إذن سنة دولي إلمي سابان داك إن كيما قرار رسول بك جارة أي أنشاي شونن دا سيدنا عثمان يتشي wanda ke so ya koma garin su na yi masa izini ba sai ya jira jum'a ba inda ba daidai bane sabon sa ba daidai bane cewa za su yi sarki musulmi na ka samu wannan kuɗi ko ba haka ba yace wa naqala an-nawawi fi al-majmu'i an al-jumhur qala qad dhakarna anna madhhabana wujub al-jum'ati ala ahli al-balad wa suqutuha an ahli al-qura annawawi yace a wurin mu duk dan birni wajibi ne zo juma'a amma dan kauye ba sai ya zo ba yace wannan shine kaulin Usman ibn Affan da Umar ibn Abdul Aziz da jumhurul ulama a takeice magana akan wannan tana da tsawo amma yanzu bari mu taƙaita kan fatawar ibnu taymiya an tambaye ibnu taymiya cewa mutum biyu sun yi jayayya cewa idan juma'a ta haɗu da idi ɗayan su yace dole ne a yi juma'a bayan idi ɗaya yace ba dole bane menene sawaba sai yace alhamdulillah idan juma'a ta haɗu da idi rana guda malamai suna da kauli uku sai kawo cikin baitin ya kawo kauli uku sai ce wa ashabul qawlan lil mutaqaddimain lam yablughum ma fi dhalika min as-sunnah masu kauli biyu da suka ce dole a yi jum'a ko da bayan idi ya ce hadisan da suka zo kan wannan ba su kai gare su ba sai ya kawo su ya ce to kuma idan aka yi idi muradin shari'a na haɗuwa ya samu shari'a so take duk sati mu haɗu to satin ya zo an yi daidai da idi kuma mun haɗu kaga wacce haɗuwar ta biyu ba ta zama dole ba yake sun mai nauyi sallar zuwa idan lam yashhad jumaa mutum zai yi azhar in bai zo juma'a ba fa takunu zuhur fi waqtiha ayi azhar a lokacin ta wal idu yuhassil maqsud al jumaa idin da an kai ta samar da waccan manufar ta haduwar jama'a da ake bukata ran juma'a wa fi ijabiha ala an-nas tadyiqun alayhi in ka wajabta ma mutane juma'a aran nan ka kuntata musu wa takdirun li maqsud idihim an caɓa ado an ci abinci ana ziyarce-ziyarce kace a dawo masallacin juma'a ka canza masu yanayi kuma sunna lahum fi min surur wal inbisat fa idha hubisu an dhalika ada al-eid ala maqsudi bil infaq yace wa anna yawm al-eid yawm al-jum'ati eid wa yawm al-fitr wan nahr eid wa min sha'n al-shari' idha ijtama'a ibadatan min jins wahid adkhala ihdahuma fi al-ukhra kama yadkhulu al-wudu'u fi al-ghusl wa adab al-ghusl fa takaice akwai tarjihi na shi mai rubutu ba zan kawo muku shi ba amma a takaice wannan bayanin da ya nuna ne ya nuna mafi ingancin magana shine idan idi da jum'a suka haɗu akwai rangwame daga wa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me aka yi rangwame ta huwa masallacin jum'a amma ba tsayar da ita ba don haka duk inda ake jum'a limai ya zo ya tsayar da ita wa'anda ka samun dama su zo wanda ya riga ya halarci idi in ya so ba sai ya zo ta ba an ba za ya ba allajinar da'ima ta saudiya kwamitin fatawa na ƙasar saudiya sun yi irin wannan fata sai suka ce to a ran nan duk masallacin da ba jum'a za a yi ba ka a yi kiran sallah shi ka kawai za babu kiran sallah za ka masallacin jum'a kaɗai za su yi kiran sallah to kun ina fatar da wannan na karɓa wannan tambaya wadda lokacinta ne kuma ta dace da yanayi da fatan Allah ɗauke sarki ya samu ga idin lafiya mai tafi ibadar da mutu. Zaka idan an zo idi ta kama da juma'a, domin a nan masallacin za mu yi idi kuma za mu dawo mu yi juma'a. Amma duk wanda bai samu dawowa ba, ya zaɓinsa inda ya ga dama. Ko da a cikin gidansa ne, babu ne. Allah ya mana muwafaka. Kai tambaya guda ban ɗauka takardar ba kuma na manta ta, don haka sai a barka sai gobe Allah ya kai. alaikum assalam eh zai yaza kun faɗi kana bacci ji mala bakar gumi Allah ya ji kansa an yi magana an kare sai dai sake tabbayar mun wuce wurin kana bacci eh eh ana jami'i mana ba mun faɗi ayi a masallatai ba ba da kiran sallah ba kamar da kwamitin fatawa na Saudiya ayi azhar ko ina amma kar ayi kiran sallah sai inda za a yi juma'a Allah rahma yana da mun kammala tafsirin suratul Jum'a ko? Da waje ga suratul Munafiqin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون أنا كسورة المنافقون أنا كسورة المنافقين وين أنا كسورة المؤمنون أنا كسورة المؤمنين saboda ne saboda ana yin idafa ana yin hikaya in ka ce suratul munafiqin sura munafiqai sannan idafa kenan in kana suka yi hikaya suratu al munafiqun surar da adda sura al munafiqun an fahimta ko wannan sura da ke tabbatar yan madina ce domin tana magana ne game da munafukai tana tona firinsu shi ko munafurci tsoro ke kawo shi yaushe ake tsoron musulunci sadda aka je madina ya karfi sadda ana maka ana tsoron musulunci ka ga babu lalle za a yi munafurci a makka zaka in ba yan shi'a ba duk duniya ba wanda yake akwai munafiki cikin yan baka babu dan ba zai yi ba zai yi kana cikin rauni addinin musulunci na cikin rauni da kaskanci da wahala ana azabtar da shi kuma ne yazo ya shige shi da wata reba don babu babu wani abin kuɗi ya amma da musulunci ya zo madina ya yi ƙarfi ya yi ƙwari annabi ya zama shugaba na daula ƙasa mai zaman kanta ga dokoki to don tsoro sai su shiga musulunci kamar da ɗan ubayu yi amma musulunci bai ratsa su don haka za su yi ta ƙulla masa sharita su abu da kai ba ka asalin nifaka yana nufin ɓoye sharri da bayyana alheri ɓoye kafirci da bayyana musulunci ɓoye ƙiyayya da bayyana soyayya wanda shi ne munafurci hatsarin munafukai yana da yawa yasa za mu ga cikin sura talatin da suka sauka a Madina goma sha bakwai da ai maganar munafukai a ciki. In ka tattara ayoyin da suka yi maganar munafukai sun kai aya ɗari uku da arba'in cikin Ƙur'ani. Kaga ashe babban al'amari ne. Sura ta farko a Ƙur'ani bayan fata suratul Baqara wadda duk surorin Madina ta fi kowace tsawo. In kuka lura Allah ya buɗe ta da maganar muminai aya hudu ko sannan kafirai aya biyu munafukai aya goma sha uku wani yi bukatar bayani kenan saboda shi munafuki yana nan saƙaɗe cikin jikinka shi ɗan gida ne za ka duk irin yawan maƙiyan da muke da su yahudawa maƙiyanmu ne majusawa maƙiyanmu ne mushrikai maƙiyanmu ne amma allah ce munafukai humul adu su an maƙiyan fahazarhum ka ya taraj su ne makiya so babu abin da ke hatsar munafurci idan mun zo cikin tafsiri za mu ji akwai munafurci babba wanda shine qur'ani ke ta magana shine munafurci na aqida akwai munafurci karami shine munafurci na ɗabi'u da halaye da aiki za mu yi bayanin sifofin kowannen su idan lokacin haka ya kama insha Allah Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا منافقين سكزورنك سكن شيمك نشهد إنك لرسول الله من شهد كي محمد من زعل الله والله يعلم إنك لرسول Allah yana sane da cewa kai manzo sani zaka abinda suka faɗin da bakin su gaskiya ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibu Allah yana shaidar munafikai ƙarya suke a sun ce mun shaida kai manzo ne Allah ce ni ma na shaida kai manzo ne amma su ƙarya suke idan ba magana da suka faɗi ya ƙarya ba cewa sun yarda shi ne ƙarya ba su yarda kai manzo ba ne ƙarya suke amma kai in manzo ne Allah ma ya yarda mu'mine sun yarda mala'iku sun yarda duk duniya ta yarda in banda munafikai cewa kai manzo Allah ne اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Allah ce so riƙi rantsuwar da suke ta yi suna rantsuwa da Allah ya halifu da billahi innahum la ma'aku rantsuwa suke da Allah ta suna tare da kuma ƙarya suke wai za ƙila lamu aminu kama amanin nasu ƙaru a wannan wannan kafirai kenan ko munafikan ne ko a nu'minu kama amanin sufa za mu faɗa cikin sifofinsu da suna yawan izgili da mu ne suna ta mana wawaye akwai ƙira'ar ittakhadhu imanahum junnah imanin da suka bayyana sun dauke shi garkuwa don kada kashe shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba munafikai ba duk da kina dan ubayo zala kyale shi sai da Umar bai da su a bada izini a kashe ra'sul munafiki da manzo Allah ya ce ai akwai illa tunda yanzu yana cikin mu yana kalmar shahada yana zuwa masallaci ana ganin shi tare da mu yace ana ta namu ne in mun kashe shi za a fara ta Muhammadu ya fara kashe jama'arsa kaga wannan illa ce gare mu za ka garbu ya kuɗi da shi ittakhadhu aymanahum junnatan wa saddu an sabilillah su riki rantsoyin da suke maku su zamo garkuwa a gare su fa saddu an sabilillah da suke toshiya daga hanyar Allah daga cikin babban abin da munafikai suka rike zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine bibiyan ba su raunin imani suna sare musu goyi yanzu mutumin da ya fita ma ya kama ruwa yana jin tsoro wai ka ce maku zai ci nasarar farisa da ruba sai a bushe da dariya suna rage mu masu raunin imani imani sai imani ya tare za ka sai sai ta ribatan mutane sannan in manzo Allah ya kira jihadi sai ce a fito a fito sai an yi nisa kayan sai su haba jama'a ko ba mu ga alamar jihadin gaskiya ne wannan gara ma mu koma sai su samu saroni imani sai su koma da su shi na Allah ke tasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu hakika su abin da suke aikatawa ya munana zalika bi annahum amanu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون
التي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا مسألة سجودات sun shigo musulunci sun fita amanu sun makafa sun imani sanar su kafir fa tubiya ala qulubihim sai aka toshe zukatansu wato duk wanda ya ga gaskiya kuma ya rufe idonsa sai Allah toshe zuciyarsa ya daina ganin ta fa hum la yafqahun Allah ce ba su fahimta wa idza ra'aytahum haka ne ga wasu alamomin su wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu zaka gansu yan gaye sigarsu tana burge ka jikinsu yana burge ka ba mutane ne kazamai ba mutane ne da za a sha wa suga tsarin jikinsu da tsaftarsu wa in ya kulu ta suma sannan suna da daɗin baki in su yi magana kowa zai saura a'udhu billahi min munafiqin alimin lisan munafiki ne baki wannan abin tsoro ne abin neman tsarin Allah in dai zai yi magana zaka ga kuma a zuciyarsa kar yake Allah ce ka annahum khushubun musannada sun fi komi kama da allo wanda aka jingine wanda bai da amfani saboda babu alherin da ke fitowa daga wurin su yahsabuna kullu sayhatin alai ga wata alamar su matsorata ne sannan ba su da tabbas duk wani motsi in aka yi sai su dauka da su ake yahsabuna kullu sayhatin alai duk wata tsawa duk wata ƙara za su ɗauka da su ake don haka ko da ana majalisi da za ka ce kai munafiki sai gaban sai faɗi sai kaga ya fara bari saboda ne saboda shi kansa bai dada kansa sai ba ka san shi ba za a sa da farko bai san munafikai ba الله تعالى ce ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم akwai gogaggun munafikai cikin madina manzo Allah baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su to sannan ne Allah ya rinka bayyana sifofin su har sai da kowa ma ya gane su hatta kai baka abun malik lokacin da bai je ta buka ba yace babban abin da ke damu na in na fito ba wanda zan gani sai mai uzuri daga gurgu sai makaho sai yaro karami sai marasa lafiya sai mata masu ɗaukar ruwa yace ko kuma mutumin da damun ana zungurarsa da munafurci ana zarginsa da munafurci kaga kenan sifofin sun bayyana ta yadda an gano masu Allah ta'ala ya ce qatalahumullahu humul aduwwu fa su suka ci kowa zama bakiya za ka kai hattara da su qatalahumullahu anna yufakun Allah ya ɗebe musu albarka duk inda suka je ba inda za su ci riba kaga munafikin mutum hatsari ne munafiki shine jemagi mai reto tsakanin nan da nan ya ce haula ibi wajin wa haula ibi wajin akwai munafikai na addini akwai munafikai na siyasa akwai munafikai a yanayin zamantakewa da kasuwanci da komai a zaman ku na gida akwai munafiki wani yana na ya sama ido duk abin da kake zai kai ka ga mai gidanka ke ma haka mace ce fa da mai aikinta amma mai aiki ta zama illan yan asiri tana gaya ma mijin ga abin da take munafuka ke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya hattara da su munafiki hatsari ne in ka identifying ɗinsa to ka sai da kake zama da shi قاتلهم الله أن ينفقون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر فاستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العز وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يعلمون
إذا كفرت الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إذا أكت مسك كزوما ذو الله ينم مك غفر الله لو رؤوسهم أفكوا لك الصنصر كين لو رؤوسهم ما هو أتى sai yana cikin alamomin munafukai ya zan ba su ganin girman manzo Allah suna izgiri da shi wa ra'aitahum yasudduna zaka ga suna kangiya daga gaskiya saboda suna kyamarta wa hum mustakbiru suna masu girman kai daga bin gaskiya don haka yana cikin yanayin su cewa ba su girmama annabi ba su zuwa neman istighfari a gurinsa sannan kuma suna girman kai daga amsar gaskiya قال لك استغفر لهم أو لا سواء عليهم يوه سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم دين جريس كاروك أمس غافرة كوبا كاروك أمس غافرة لن يغفر الله لهم ألا بذي تبا غافرة lan tana zuwa ne don taukiri Allah na yace la yaghfiru Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ku to ce lan wai ba zai taba gafarta musu karfafa magana don haka lamarin su ya gero tun da ce ko manzo Allah ce a gafarta ba ya roƙa maka gafara ba gafarta ba ai lamarin ya gero inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin hakika Allah baya shirye da mutanen da suka daura aure da fasici humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfadu in kuna sun gane munafikai to sune gungun jama'an nan da suka ce la tunfiqu ala man inda rasulillah ku bar taimaka ma waɗanda aka tare da manzo Allah hatta yanfadu har su watsi ku bar taimakon su har talauci ya kore su Allah ce walillahi khaza'inus samawati wal ard taskokin sammai da na ƙasa don na Allah walakin almunafiqina la yafqahu munafiqai ba su da fiqh ba su ganewa in ka ce kar aba mutum sai a hana mishi arzikin sa duk loma da kaga ta shiga baki mutum da ban ta sace idan ta biyo ta gidanka to Allah ne so ya karrama ka amma abincin wani bai zuwa a bakin arzikin wani bai zuwa a account din wani rabon kwaɗo ko baya hawa sama kasance isko shi ta ka abinci ko ba haka in ko ya hausa ba to Allah zai kawo abin da zai daga shi kai shi sama don haka cewa kar a taimaka ma wani kar a taimaka ma wani rashin yadda da Allah ne da rashin sani cewa Allah ke raba arziki يقولون لئن رجعنا الى لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز من الارض suna cewa ku bari mu koma Madina sai an gani wa'adda girma ya hidda wanda aka kaskanta wanda ya wannan magana shine rasul munafiqin Abdullahi ibn Ubay suna wurin tafiya ce idan an koma Madina duk wanda an mai izza mai girma zai fidda kasar da shi yana so ya ce shi zai kori manzo Allah da Madina Allah ce walillahi al-izzatu wa lirasuli wa lilmu'minin girma kan yana ga Allah girma yana ga manzon Allah girma yana ga mu'minai walakin al-munafiqina la ya'lamun munafiqai ba sani to raka ba ku isa ku fidda manzo Allah daga garin da Allah ya darajta shi ki miƙa masa wannan aya tana da asirrai da dama lokaci ba zai bamu dama mu kuɗe su a yanzu ba kuma gashi mun yi ragin ayoyi nawa kenan aya uku haka bari gobe mu koma kan fassarar ta sai mu ɗora da sauran ayoyin abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya bamu iko aiki da shi idan mun kuskure ko tutubi har sai Allah ya mana afuwa da gafara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين